بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da waɗanda suke aikata laifuffuka suke aikata miyagun ayyuka Allah ya ce suna tsammani za su tafi munanan ayyukansu ya sha a banza? Am hasiban lalina ya amaluna sayyati an yasbiquna? Allah ya ce yanzu waɗanda suke aikata munanan ayyuka tsammani suke yi za su tafi salun alun ba abinda zai biyo baya? Allah ya ce sa'a ma ya hukumun wannan tunanin Allah ya ce ya munana. Idan dai mutum yana tunanin zai yi laifi al'umma za ta yi laifi jama'a za su yi laifi bayan sun yi laifin kuma abun ya tafi a banza ba abun da zai biyo baya Allah ya ce to wannan hukuncin hukunci ya munan mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi da al'ummomin da suka shuɗe iblis yana daga cikin waɗanda Allah suka nuna mi Allah ya nuna mishi daraja da kima ba mala'ika ba ne ba aljani ne Allah ya ɗauke shi saboda a kimanta shi a darajanta shi ya sa shi a cikin tawagar mala'iku kaga kuwa ai an kimanta shi abinda ya mai da shi baya ya zama la'ananne shine laifi Allah ya gaya mana yadda ya yi da adawa ya gaya mana yadda yi da samudawa ya gaya mana yadda yayi da fir'auna da karuna da hamana ya gaya mana yadda yayi da mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam to in dai sabon Allah ne babu yadda za a yi al'umma ko wani ya tsunduma cikin sabon Allah kuma ya zauna lafiya amma duk sabon Allah da bawa zai yi duk sabon Allah da al'umma za ta yi daga lokacin da suka tuba ya tuba tuba nagartacciya to kuma ruwa ta sha yana daga cikin rahamar Allah in dai mutum zai tuba to insha Allah ya tsira daga cikin al'ummomi waɗanda suka taɓa ribatar wannan damar su ne mutanen annabi yunus alaihi salatu wassalam Allah ya ce falaula kanat qaryatun فلولا amanat كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين Allah ya ce falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha Allah ya ce ina ma a ce wata alƙarya ta yi imani imaninta ya amfane ta Allah ya ce amma duk ba su yi haka ba wane ne suka yi imani daga cikin alƙaryun nan wacce ce ta yi imani daga cikin alƙaryun nan imaninta ya amfane ta Allah ya ce illa kauma yunus sai mutanen annabi yunus lokacin da annabi Nus- annabi yunus ya yi kira ya yi da'awa abubuwa suka kankama ya haɗu da kangararrun mutane yana kiransu zuwa ga allah ana mishi a tule ana mishi ihu ana bijire mishi ana mishi barazanar kisa to sai ya yi fushi sai ya bar alkariyar wannan fitansa daga alkaryan shine abin da ya faru da shi ya faru da shi na haɗiye shi da kifi yayi to bayan annabi yunus alaihi salatu wasalam ya fita dottawan wannan alkarya da waɗanda suke da tunaninsu da suka ji kwana ɗaya biyu shiru ba wa'azi sai suka zauna suka ce to akwai matsala domin a bisa sunnar Allah duk alƙaryan da aka tura mata manzo ba ta yi imani ba idan Allah zai halakar da ita cewa manzon yake ya fita ya tafi abunsa tun da kuka ga mutumin nan bayi nan mu shafa ma kanmu ruwa bayan annabi yunus duka sai suka yi imani kowa ya gyara aka daidaita sahun guguwar da Allah ya turo wacce za a musu ruwan wuta da ita guguwar har ta taso Allah ce kashafna anhum azabal kizi fil hayatid duniya sai muka yaye musu wannan azabar walakancin a nan rayuwar duniya wa matta'anahum ilahin Allah ce muka jiyar da su daɗi ma'ana muka samar musu da natsuwa da kwanciyar hankali da walwala bayan imaninsu Allah ce kuma har zuwa ƙayyadadden lokaci na ƙarshen ajalinsu jama'a mun fahimta to haka al'amarin Allah yake in dai an tuba an gyara to kuma agun Allah komai ya wuce Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا
الله أكبر.
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar Allah ya ce ibadur rahman su ne waɗanda ba su bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban la yad'una ma Allah ilahan akhar ba su kiran wani ba su bautan wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi sannan ba su kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta babu haƙƙi Allah sai ya ce wala yaznun Allah ya ce kuma ba su zina wa man yaf'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan miyagun ayyuka yalka asama Allah ya ce zai gamu da bala'i mummunan sakamakon aikinsa yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama Allah ya ce za a ninninka mishi azaba ranar alkiyama wa yakludu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan walakancin a cikin kaskanci Allah sai ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yayi aiki mai kyau Allah sai ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah ce to irin waɗannan Allah kan rikidar ya juyar da munanan ayyukansu su koma kyawawan ayyuka wa kana Allahu gafurar rahima Allah mai gafara ne Allah mai jin kai idan da a ce mutum ma'abucin ashar ne magana ɗaya biyu zai yi ashar sai ya gane sai ya tuba sai ya dena to duk ashar ɗaya da ya yi a baya Allah zai rubuta mishi kamar tasbihi ya yi shi yasa wadda zai tuba a laifi wallahi ya sha kwana to yana daga cikin tsarin Allah yana daga cikin tsarin Allah amma duka sauran al'ummomin haka suka zo da ido suna saƙon Allah aka yi musu alamomi da ke nuna fa al'amarin ya zo suka yi watsi da shi ƙarshe haka aka cin musu Allah ya ce man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at amma duk wanda zai yi imani yana kuma ayyuka nagari don yana fatar haduwa da Allah lami lafiya fa inna ajalallahi la'at Allah ce to ajalin Allah yana tafi ajalin Allah yana tafi fa inna ajalallahi la'at wani yaro ɗazuman sagire yake turo mun namban wayan mahaifinsa na kira shi kafin na shiga tafsirin nan Allah ya sa ma yaron sona da ƙaunana bai wuce shekara shida ba da ya ji mun buɗe masallaci ya matsa wa mahaifin yana so ya zo shi ma a yi tafsiri da shi to bai ɗan ji daɗin jikinsa ba zuwa shekaran jiya sai jikin ya dan warware ya matsa wa mahaifin yana so ya zo a yi tafsiri da shi jiya mahaifin ya ɗauko shi a mota suna zuwa nan bauchi kafin su iso birnin kudu yaron ya rasu ana ce mai abdurrahman Allah ya sa mai ceto ne Allah ya sa mai ceto ne fa inna ajalallahi la'at ajalin Allah yana tafe ko yau ko gobe ko yau ko gobe ko yau ko gobe to Allah ce duk wanda yake fatar ya haɗu da ni lami lafiya Allah ya ce jirgin yana zuwa ita rayuwar duniya yadda ka san mota ce da ake lodi yau akwai wadda aka loda aka kai shekaran jiya akwai wadda aka loda aka kai su na yau kuma ba su ne shekaran jiya ba na jiya ba su ba ne to lodin da za a yi gobe kuma ba shi ba ne yau amma dai dole layi zai zo kanka dole layi zai zo kanka amin amin Allah ya mishi rahama wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne to sai Allah ya ce wa man jahada fa إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله يتي ومن جاهد ود يي جهادي دون دغ كلمر الله ومن جاهد ود يي aiki yayi hidima yayi fadi tashi don ci gaban addinin Allah Allah ce fa inna ma yujahidu li nafsihi Allah yace yana wannan jihadi ne makansa suna daga cikin ayoyi masu taba zuciya a cikin alkur'ani malam kaji Allah yana cewa duk abin da kai makanka kaiwa duk abin da kai makanka kaiwa man amila salihan man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha ثم إلى ربكم ترجعون إن أحسنتم أحسنتم إن لأنفسكم أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ومن يتزكى ومن فإنما يتزكى لنفسه يتزكى فإن إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ومن يشكر فإنما يشكر ومن لنفسه يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فمن نكث فإنما ينكث على نكث نفسه فإنما ينكث على نفسه ومن يبكل فإنما يبكل عن نفسه يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الله الغني كريم.
وأنتم الفقراء Allah ya ce man amila salihan falinafsi Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau Allah ya ce ma kansa yayi wa wa man asaa fa alaiha Allah ya ce wanda yayi mummunan aiki Allah ya ce ma kansa yayi wa wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi Allah ya ce wanda yayi godiya ma Allah Allah ya ce ba Allah ne zai karu da godiyar ba shi ma godiyar ma kansa yayi wa fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi wanda yayi alkawarin addini bin Allah taimako ya janye hannunsa Allah ya ce ya janye ne ma kansa wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ya ce wanda kaga yana tsarkaka yana gyara kansa Allah ya ce shi ma yana gyara kansa ne ma kansa wa man yatazakka wanda ya kaurace ma shirka wa man yatazakka wanda ya kaurace ma tsafe tsafe ana ce mishi jinyan kannan fa sai an hada da kaza yana cewa a a a a Allah ya ce to wa kansa yake yi wa wa man yatazakka wadda canjin wani ya makale a gunsa ya mai da canjin fa inda ma yatazakka li nafsihi Allah ya ce ba wa mai canjin ya mayar wa canji ba wa kansa ya mayar wa canji duk abin da kai wallahi kana yi wa kanka malam duk abin da kai kana yi wa kanka ne kuma mafi hadarin abin da muke yi shine duka kuma kowa zai ga abin da muka yi ka'idar Allah ke wa allaysa lil insani illa ma وأن sa'a ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى wa an laisa lil insani illa ma sa'a Allah ce ba abinda dan adam zai samu sai abinda ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura Allah ce kuma abinda yake kowa zai gani summa yujzahu aljazaa alawfa sannan a mai sakamako cikakke akan aikin sa kowa makan sai yake yiwa kowa wa kansa yake yiwa wanda aka yi tarawihi raka'a hudu ya fita wa kansa wadda ya yi shida kafin ya fita wa kansa wadda ya bari aka gama gaba ɗaya da shi wa kansa wallahi in sallah ma ka bari wa kanka duk abin da ka ga bawa ya yi ya yi ne ma kansa duk abin da muke yi kowa na yi ne wa kansa duk abin da muke kowa wa kansa Allah ya ce wa man jahada wadda ya yi jahadi ya yi ƙoƙari ganin addinin Allah ya ci gaba Allah ya ce fa inna ma yujahidu li nafsihi Allah ya ce iyaka yana wannan jihadin ne makansa inna Allah laganiyun anil alamin Allah mawadaci ne ga barin duk abin da talikai da su yi. duk duniya in kowa ya tsaya Allah ce babu abun da shi nashi zai tsaya inna Allah laganiyun anil alamin ba wadda Allah ke bukatarsa ko mala'ika jibril wa kansa yake yi wa ba wadda wai shi hidimarsa wa Allah yake yi wa a'a yana yi ne ana ƙara mishi daraja yana yi ne ana ƙara mishi daraja in ya tsaya to shi kenan komai sai ya tsaya iblis ai da yana tare da su mala'ika jibril ɗin ne da ya bari akwai abin da ya tsaya babu babu to inda mutanenmu da su kalli addini ta wannan fiskan da da yawa mun samu tsira duniya da lahira ka daina kallon ka daina kallon abin da kake yi kamar ma wani za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin hadisul Qudusi ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum idan da na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku Allah ya ce ma zada zalika fi mulki shay'a Allah ya ce hakan ba zai dade ni da komai ba ka kalli wannan bayani inda na farkon ku zuwa na ƙarshen ku tun daga kan annabi Adam har zuwa jariri na ƙarshe wadda shi daga haihuwarsa wata mata ba za ta sake haihuwa ba sai tashin alkiyama kuma mutane da aljanu a kuma daidaita a zaɓi a wannan tafiyar duka wa yake kowa tsoron Allah a ce kamar manzan Allah a ce to kowa haka tsoron Allah sai yake Allah ya ce in duk kun zama masu tsoron Allah Allah ya ce ni ba zan daɗu da komai ba ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkon ku zuwa na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku a ce kowa rashin arzikin sa kaman fir'auna ne kafircin sa kaman fir'auna ne a ce ba a taba samun mu'mini a bayan ƙasa ba ma na ƙasa zalika min mulki shi'a Allah ya ce ba abun da zai ragu a ikona ba abun da zai ragu a ikona ya ibadi ya ce ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku qamu fi sa'idin wahidin za su haɗu a wata farfajiya ɗaya a ɗago tun daga kan annabi adam shine na farko har zuwa na ƙarshe mutane da aljanu a share wani fili a haɗa mu baki ɗaya Allah ce fasa aluni kowa ya roƙe ni bukatarsa fa a atsaitu kulla insanin mas'alatahu Allah ce ni kuma in ba ma kowa abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma indi Allah ce ba zai rage abin da nake da shi ba ba fa ba zai ƙarar ba ba zai rage abin da nake da shi ba duka Allah ya nuna maka shi bai da bukatar ka kai kake da bukatarsa duk abin da ya sanya kai ya sa ne kai don ka taimaki kanka a daga darajarka ita aljannan nan da kake ji idan muka yi aiki muka yi aiki to sai a mana tukuici da aljanna amma ka buga jiki ka yi aiki ka ci aljanna wallahi baka isa ba sabai suka ce wa annabi har kai ya ce har ni sai dai in Allah ya lullube ni da rahamat ji da gani da Allah ya maka a yi balance a duk abin da kake na sallolinka ba za ka fita ba a dinga cire abin da kake mora na ni'imomi da ya ni'imtar da su a dinga farashi masallolinkan da azuminkan a dinga warewa abin da zai biyo ka yana da yawa to amma kamar yaro ne a tura shi makaranta in ya ci na ɗaya baban sai ya mai kyauta ai da ya ci na ɗayan aiwa kansa ya ci wa na ɗayan wataƙin lokacin da zai amfani na ɗayan ma uban na kwanci a kabari jama'a mun fahimta to duk abin da muke yi muna yi wa kanmu ne saboda ka sake jiki ka yi abin da ya dace ka sake jikinka ka yi abin da ya dace lokaci ƙurarre ne lokaci ƙurarre ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكثرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyukan ƙwarai lanukaffiran na anhum sayyi'atihim Allah yace za mu kankare musu munanan ayyukansu wala najziyannahum ahsanal ladhi kanu ya'malun Allah yace kuma za mu yi musu sakayya da mafi kyan abin da suka aikata kaga su ga abin da suka aikata to Allah in ya tashi sakayya sai ya ba su abin da yake mafi kyau mafi alkhairin aikinsu shine sai ya saka musu da gidan aljanna ya saka musu da rahama ya saka musu da yarda irin tashi ranar alkiyama Allah zai tambayi in aljanna bayan sun shiga aljanna zai ce musu kuna bukatan ƙari su ce Allah a aljannan nan me za mu nema Allah a ƙara mana zai ce akwai menene Allah zai ce yarda ta shi Allah in ya riga ya yarda da kai to baya sokewa amin shi yasa kake jin sabon annabi ake cewa radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi eh Allah yarda da mu eh zai ce musu to na mallaka muku na ba ku yarda ta ba zan sake fushi da ku ba har abada to amma Allah ya ce imani da aiki mai kyau wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suke aikata ayyuka na ƙwarai lanukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce lallai zamu kankare musu laifuffukan su wala najziyannahum ahsanal ladhi kanu ya'malun Allah ya ce kuma zamu saka musu da mafi kyan abin da suka aikata Allah ya sa muna cikin su to sai Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الله يتي من يوصيها من أدم game da al'amarin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautata dama shi ne mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah a kan ɗan adam haƙƙin iyaye haƙƙin iyaye wa wasainal insana biwalidaihi Allah ya ce mun yi wasiya ma ɗan adam game da al'amarin iyayensa husnan Allah ya ce ya kai makura wajen kyautata mai iyayensa ka ƙure maneji wajen kyautata wa mahaifinka da mahaifiyarka malam shankiti ya ce duk inda Allah ya zo magana a ƙor'ani in zai ce ku yi tauhidi kar ku yi shirka to magana ta biyu da take biyo baya sai ce kuma ku kyautata mai iyayenku in aka ce kar ku yi shirka sai a ce kar ku saba mai iyaye in an ce ku yi tauhidi sai a ce ku bi iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana
وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا Allah ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu illa iyahu, Ubangijinka ya zartas da hukunci, kar a bauta ma kowa sai shi, magana ta biyu sai ce wa bilwalidaini ihsana Allah ya ce mahaifinku ku kyautata musu. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a Allah ya ce ku bauta ma Allah kar ku sake ku yi tarayya wa Allah da komai da kowa sai ya ce wa bilwalidaini ihsana mahaifanku Allah ce ku kyautata musu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah ce kace ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake ku yi tarayya da shi da komai nan ma sai yace wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu duk inda kaji Allah ya ce ku kadaita ni da bauta ni kadai kar ku mun tarayya to maganar da zai biyo baya sai ce kuma a kula da iyaye iyakar kulawa wa iz akadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah Allah yace mun riki alƙawarin banu isra'ila mun yi yarjejeniya da su Allah ta'budu illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah abu na biyu Allah yace wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyayenku iyakar kyautata wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce masahabbansa ala unabbi ukum bi akbaril kaba'ir malam kuna damun mu da surutu ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir yace shin bana ba ku labarin waɗansu manya-manyan laifuffuka ba kaba'iran ma akwai yayunsu yace to in ba ku labarin akbarul kaba'ir mafi girman kaba'irori qulna bala ya rasulullah suka ce ka ba mu ya manzon Allah na farko sai yace al-ishraku billah na farko shirka da Allah ba laifi da za ka yi a bayan ƙasa kamar shirka ma'ana. Na biyu sai ya ce wa ukukul walidai da kuma saba wa iyaye. Kun ji na biyu? Ya ce ala'un nabbi ukun bi akbaril kaba'ir, bana ba ku labarin mafiya girman kaba'irori ba, manya-manyan saƙon Allah na ƙarshe? Suka ce ka gaya mana munzon Allah, na farko ya ce al'ishiraku billah. shirka da Allah na biyu ce wa uququl walidain da saba wa uwa da uba wa kana muttaki'an fajalasa yana kishin gida ne saboda girman maganar sai ya tashi ya zauna Allah yace ku saurara wa qaulu zur da shaci fadi wa qaulu zur da ƙarya wa qaulu zur da gulma wa qaulu zur jita jita fama zala yukarriruha suka ce bai gushe ba annabi na maimaita waɗannan ababa hatta kulna laitahu sakata sai da muka ce da manzon Allah ya shiru haka don sun ga yadda abun ya kama jikinsa idan ka ji magana akan kadaita Allah da bauta abin da ke biyo bayansa shine kyautata mai iyaye kyautata mai iyaye kai iya abin da za ka yi kai iya abin da za ka yi wajen kyautata wa mahaifanka su duk abin da ya kamata su yi sun yi su duk abin da ya kamata su yi sun yi a suratul ahqaf Allah yake cewa wasaina al-insana wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا Allah ce mun yi wasiya ma ɗan Adam game da al'amarin mahaifansa Allah ce mun yi mishi wasiya ya kyautata musu iyakar kyautatawa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan yace saboda mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin kunci da damuwa wa wada'athu kurha tazo ta haife shi a cikin kunci da matsatsi hamalatu ummuhu kurhan ba dadi wannan mahaifiyarka da kake ganin ta ka shiga ka fita ka shiga ka fitan nan daukan ka kawai ta yi yawo da kai banda goyo da rike ka a cikin cikinta wata tara ta yi tana yawo da kai ka je ka buga lissafi ko jirgin sama ka saya mata kace mata hajiya duk inda kike so a kai ki a duniya har ta gama hawa jirgin inda za a haɗa awowin da ta yi a jirginka tana yawo zai yi wahala ya kai wata tara in an haɗa su waje ɗaya ita wata taran yawo take da kai amin wata tara yawo take yi da kai a cikinta hamalatu ummuhu kurhan Allah ce kuma abin ba daɗi in kana so ka gwada ko wata roba ko ƙwarya ka ɗauka ka ɗan ɗaura ka gwada bacci da shi eh ka gwada eh ka sa a cikinka ka ɗaure shi ka gwada kwana ɗaya da shi ita cikin har yana wata taran nan kawai baccin tana yi ta inda take so ta kwantan ba zai kwantu ba ba zai kwantu ba wa wada'atu kurha Allah ya ce kuma a haka ta zo ta haife shi a cikin wahala a haifa ma jariri ka karɓe shi ka gan shi a ce maka haihuwansa a kai kai kasan an sha wuya kai kasan an sha wuya wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara Allah ya ce kuma daga ɗaukan cikin zuwa shayarwa har a yaye shi wata talatin ta yi tana jigila da shi lokacin da uwa take shayar da ɗanta ko a mota ka ganta ɗan ba a kan sid yake ba a kan cinyanta yake ko dai yana bayanta ko yana hannunta ko yana kan cinyanta bayan waɗannan watanni tara wai kuma a ce mahaifiyarka ka saya mata mota a dinga kai ta inda za ta je wai kana jin zafi haka ne haka ne wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara daga ɗaukan ciki zuwa yaye Allah ya ce watanni talatin ta yi tana jele da kai wannan fa na ɗaukan ka ne tukunna a zo a shiga maganar maka wanka yi maka wanki kwantar da kai kwanciyan asibiti da duk waɗannan kuma a ce matar nan ba ta cancanci madara da bambitanka ba katon banza kana yawo wai baka samu aiki ba haka ne kaga mutum shekaransa talatin bai fara taimakon iyayensa ba wai bai samu aiki ba haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne to kai yaushe uwarka za ta more ka kai yaushe mahaifinka zai more ka idan baka samu aiki ba baka da lafiya ne ba za ka je ka nemi abin da za ka yi ka ɗaura wa mahaifiyarka zani ba a suratu lukman Allah ce wa wasai da al'insa na biwalidai hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin
وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله يتي ووصينا الإنسان بوالديه Allah ya ce mun yi wasiya wa ɗan Adam game da al'amarin iyayensa, uwa da uba. Wa wasainal insana bi walidaihi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin Allah ce mahaifiyarsa ta dauke shi a cikin rauni kan rauni kaga can kurhan wa wada'atu kurha dan wahanan ala wahan daga lokacin da ta samu cikin abunda ta fi sha'awa na abinci sai zan kuma yanzu ba ta sha'awarsa abinda ba ta sha'awa na abinci sai ya zama abin sha'awanta akwai wacce in ta samu juna biyu har irin zarnin bayan gidan nan takan sunsuna shi wata ta ci ƙasa da shekarunta da hankalinta saboda shi ne zaman lafiyanta kuma kai ne sanadiyya wai an yi saɓani tsakanin matarsa da mamarsa ya zo yana bayani wai fa mama ne ba ta da gaskiya wai mama ne ba ta da gaskiya eh komai nata wahanan ala wahanin sai ya canza komai nata sai ya canza ba za ta zauna lafiya ba sai ta haifi ɗanta tana haihuwan ɗan Allah ya sa mata wani irin sonsa na wuce lissafi wani ne ya aurar da yarsa suka yi saɓani da mijin har aka samu sa'insa tsakanin mijin da iyayen ƙarshe dai aure ya ƙare jariri ne ba ta wuce kwana arba'in da haihuwarsa ba tana dawa gidan uban yace mai ramishi da ɗansa ta mai ramishi da ɗansa uwa ta ɗauki jaririnta to da yawa iyaye ma suna punishin 'ya'yansu mata akan 'ya'yansu duk yadda ka ji kana son ta an walakanta ta kana jin zafin nan yanzu haka take son wannan yaro kai ina an mata ba daidai ba ne kace ta dawo gida to ya ita kuma za ta bar wannan jariri ya za ta iya dawa gidan kan ta yi bacci ta kula da ɗanta duk abin da za ta yi na hidima a kan ɗanta bai dame ta ba shi yasa yana daga cikin mafi girman asara a rayuwa shine wadda ya walakanta iyayensa annabi ya ce kuma Allah na hukunta wadda ya saba ma iyaye tun a duniya kafin a je lahira shi yana daga cikin laifuffukan da Allah baya bari sai an je lahira baya bari sai an je lahira saboda ka dole ka zama alkhairi ma iyayenka dole ka zama farin ciki ma iyayenka idan ta nan baka da shi to ta nan kana da shi abdullahi dan umar ya yi kicibis da wani mutumin yemen ya ɗauko mahaifiyarsa a bayansa ya taho da ita ɗakin ka'aba za ta yi umra ko aikin hajji sai ya haɗu da shi yana ɗawafi da mahaifiyar a bayansa abdullahi dan umar ya tsare shi ya ce yaya ɗawafi kana goye da mata a bayan kai ce mahaifiyata ce ya ce ya ci gaba ci gaba ci gaba sai ya ce to amma bari na yi tambaya yanzu wannan ɗauko ta da na yi tafiyan da na yi ɗawafi da na yi da ita zai iya sauƙe mun hakkinta a kaina abdullahi ɗan umar ya ce ko nishin aihuwa ɗaya wannan goyon ba zai sauƙe maka nishi ɗaya nishi ɗaya saboda kawai za ka je ka samu gidansa da 'ya'yansa komi komi da safi abin da za a yi breakfast komi mahaifiyarsa tana can ana dama mata kunu ana bata ita uwa in tana da shayi ba za ta baka kunu ba ita in tana da abincin da ya fi ba za ta ɗauki na ƙasan ta baka ba saboda ga sunan a cikin al'umma je ka samu mutum ƴaƴansa ma suna da motar da ake kai su makaranta kada ka samu ubansa in zai yi tafiya sai dai je ta shayi shiga mota yana faruwa ko bai faru yana faruwa to haka ne haka ne uwa ta wuce wannan lissafin uba ya wuce wannan lissafin duk abin da za su yi sun yi duk abin da za su yi sun yi duk abin da za su yi sun yi wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mishi halbaqiya alayya halbaqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima ya ce wa annabi mahaifana sun mutu shin akwai wani abu da ya rage na hakkin biyayya wa iyaye na a kaina bayan sun mutu kasan mutanen mu ai haka suke faɗa wai sun gama da iyaye lafiya a akwai ta a jike akwai ta a ƙasa ba a gama ba tukun hakkin iyaye zai tashi akan ka ne ran da kai maka mutu ai tambayar da ya ma annabi kenan hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima shin akwai wani hakkin iyaye na kyautatawa a kaina da zan kyautata musu da shi bayan sun mutu faqala na'am annabi yace akwai na farko as-salatu alaihim yi musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wannan hakkin su ne akan ka hakkinsu ne a kanka kuma da yawan mutanenmu suna shiga matsala wani tarnaki in ka shiga inda za ka yi nazari kaɗan tsaya ka lura za ka ga kwana biyu baka musu addu'a in ka gyara kuma da ka fita eh idan kaga wani hau hau mun fahimta to kai tsam insha Allah zaka lura ka kwana biyu ba kama iyayenka musamman wadda suka rasu ba addu'a to hakkinsu ne hakkinsu ne kai musu addu'an neman rahama wal istighfaru lahuma da kuma nema musu gafara wa infadhu ahadihima min ba'dihima da kuma zartas da wasiyarsu bayan mutuwarsu kar mahaifinka ko mahaifiyarka su bar maka wasiya bayan ransu kai watsi da wasiyar saboda haka idan akwai wata majalisa wadda bata dace ba da kake zama mahaifinka ko mahaifiyarka suka ce ba su so to kar bayan ya mutu ka ci gaba da zama abu jama'a mun fahimta idan ya nuna maka wani yace ka kula da wani to kar bayan ya mutu kai watsi da wani wa infadu ahadihima min ba'dihima da cika wasiyarsu wannan fa hakkin su ne akan ka bayan sun mutu ka ci gaba da zartas da wasiyar da suka maka wasilatul rahim allati la tusal illa bihima da kuma sadar da zumuncinsu duk inda ka san zumuncin mahaifi ne ko mahaifiya to suna tsayawa ma'ana suna rasuwa to kai za ka ɗora wani gida ne ka tashi ka samu mahaifiyarka tana da alaƙa da gidan to ka dinga zuwa kana duba su yayunta ƙannanta danginta mahaifinka ɓangarensa ka kula mishi da su kar bayan mutuwarsa ka yi mishi watsi da 'yan uwansa kar bayan mutuwan mahaifiyarka ka yi watsi da 'yan uwanta wannan fa yana daga cikin haƙƙinsu a kanka na musu biyayya kaga wadda ya ce an gama lafiya ai da sauran aiki wa ikramu sadiqihima da kuma girmama abokansu ko kuma ƙawayensu hakkin mamanka ne ka kula mata da ƙawayenta hakkin mahaifinka ne ka kula mishi da abokinsa wataƙil ka taso ka same shi da shi da wane aminai ne abokai ne to kar mahaifin ya mutu ka yi watsi da abokinsa ka samu wacce aminiya ce na mahaifiyarka komai tare suke yi to kar tare suka yi watsi da wannan baiwar Allah ko a ina kake ran da ka shigo gari kafin ka fita ka je ka leƙa ta kafin ka fita ka je ka leƙa wannan abokin mahaifinka wata rana abdullahi dan umar suna tafiya sai suka yi kitibis da wani balarabin ƙauye taɗi ya tada taɗi sai abdullahi dan umar sai ya gano ashe wannan faɗan abokin umar ne sai ya ɗauki ɗaya daga cikin abun hawansa ya ba shi ya ce kawo ya cire rawaninsa ya ba shi ya ce mishi gashi ka rufe kanka saboda rana ya ɗauki kaza ya ba shi ya ɗauki kaza ya ba shi sahabbai da suke tare da shi suka ce ya yi yawa abdullahi dan umar ya ce musu a'a ai yana daga cikin mafi kimar kyautata mai iyaye shine kulawa da abokan iyayenka yace wannan kuma dan abokin babana ne yanzu ba fa abokin baban ya gamu da shi ba dan abokin baban kaga masu aiki da sunna kenan eh ba abokin baban ya gamu da shi ba taɗi ne ya tada taɗi sai ya gane cewa wane ɗan abokin umar ne shi ne ya mai wannan goma ta arzikin har abokan tafiya suka ga yayi yawa ya ce a'a ai yana daga cikin kyautatawa iyaka wa mahaifinka shi ne girmama mishi abokansa to in na girmama wannan ɗan abokin babana ne ai abokin baban nawa zai ji daɗi kaga in a ce da abokin baban ya ga ya haɗu ai sai abin da aka gani kawai to ikramu sadiqihima girmama kyautatawa abokansu wannan amsar annabi ya bayar ne akan bayan sun mutu waɗannan duka suna kanka ka kula da su game da al'amarin iyayenka to da yawa ba su ɗauki iyaye a komai ba ba su ɗauki iyayensu a komai ba ba su ɗauki iyayensu a komai ba ba su ɗauki iyayensu a komai da yawa su suna ganin kyautata ma iyaye shine a tura mata abinci a saya mata zani a'a ita uwa fa ta ganka ma a ɗakinta a zaune farin ciki yake sa daɗi take ji duk girmanka eh duk girmanka ta ganka a kusa da ita tana jin daɗi da farin ciki to wani sai ya tafi abuja yi wata shida bai zo ya ganta ba an mishi magana ce yana turo musu kayan abinci ita ta ganka ya fi mata duk wannan kayan abinci ran da ka samu zuwa inda take ka kula da ita da kanka to haka ake ma iyaye to sai a gama lafiya yawa in kuma baka bi iyaye ba Allah zai haɗa ka da ƙattin banzan da zaka bi su haka haka yake yi eh mutum babansa ya mai fada ya tsume ya fita can an jima sai a sashi a gargashin wani mutumin banza yana zagin sa you are very stupid yana sorry sir haka ne hakurin da ya bawa mai gidansa wala bai taba bawa ubansa ba duk fadan da babansa zai yi ba zai tare shi ba amma gashi nan a office yana zagin sa you are very stupid yana ce mai sorry sir i am sorry sir wai haka ne kuma haka bane wallahi wani zagin sa da ogansa yayi ubansa ma bai zage shi haka ba in mahaifiyarsa ne koma ita ma ba ta yi bincike ba kawai sai ta dinga fada shi kenan sai a hada shi da wani dan iska a gefe haka ne to in dai ba ka bi iyaye ba ka lura in kuma ka bi iyaye ba mai takaka ba mai takaka eh ba mai takaka ba wadda za a ba shi dama a kanka in ka bi iyayenka in ka ƙi bin iyayenka in iska suna nan suna jiranka haka ne ba shi ne Allah ya ce wa ƙada rabbuka Allah ta abudu illa iyahu bil walidain insana
to إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الله تتو إذن كما جرما يتمسو kana tare da su duka biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu kasan ko mahaifinka ne ana cewa ya yi ritaya wayonsa ya kai yanzu ko ce mishi kai kana zuwa ba inda zai ce sai ya jira ka eh to Allah ya ce anan kuma kulan ya fi tsanani eh da shi ne zai fafare ka ya biya kuɗin makaranta ya ɗauki mataki to yanzu kuma Allah Allah yake ka zo don ka sallame shi haka ne ko ba haka ba Rajaliyu haka ne in aka ce mutum ya yi ritaya wayonsa ya kare ku taimake shi kawai bare ritaya a Najeriya daga inda ya saura shekara ɗaya watanni ya yi ritayan haka kawai da mutum ya fara rudewa mun gane? Allah ya ce to ku kula da su iyakar kulawa kar ka bari wani abu ya cutar maka da iyayenka duk wani jin kai Allah ce ka saukar da shi akan iyayenka Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi inda da su nemi su tursasa ka kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai fala tuqihuma Allah ce to kar ka bi su nan kuma jallayi ne eh shirka da Allah wannan kuma jallayi ne ba a ƙetarewa in ya zo ya ce sai kayi ka ce mishi babu ba a wuce wajen in ta ce sai kayi ka ce mata a ba a wuce wannan wajen yanzu kuma an shiga hakkin Allah ne to hakkin Allah kuma aina gaba da hakkin baba hakkin Allah kuma aina gaba da hakkin hajiya Allah ya ce ilayya marji'ukum makomarku gare ni take fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce kuma zan ba ku labari kan duk abin da kuke aikatawa Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin